الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين سلام الله وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata hudu ga watan jumada al'akhira shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da hudu hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da sha biyar ga watan hudu shekara ta dubu biyu da goma sha uku a lissafin turawa muna darasi na goma sha uku a cikin wannan sura mai albarka suratul ma'ida wanda idan ba ku manta ba a satin da ya wuce mun tsaya ne akan tafsirin aya ta 66 daidai yau za mu tashi aya ta 67 insha Allah ta'ala fadan Allah madaukin sarki ya ayyuhal ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين imam al-masruq ya rawaito hadisi ingantacce daga nana aisha allah ya kara mata yarda kamar da imam bukhari ya fidda hadisin a cikin kitabun tafsir karkashin tafsirin wannan aya nana aisha take cewa man haddathaka anna muhammadan sallallahu alaihi wa sallama katama shay'an mimma anzala allah alaihi faqad kadhab duk wanda ya baka labari cewa lalle annabi Muhammad ya koyi wani abu cikin abin da Allah ya sauka masa to hakika wannan mutumi ya yi ƙarya ya tabbata magalici wa huwa yaqulu annabi yana cewa Allah ya saukar masa da fadin Allah ya ayyuhar rasul ya kai wannan manzo balligh ma unzila ilayka min rabbika ka isar da abin da aka saukar gare ka daga ubangijinka wa in lam taf'al in baka aikata haka ba fama ballagta risalatahu to baka isar da sakon Allah da aka dora maka ba kenan wallahu ya'simuka minan nas lalle Allah shine zai tsare ka shine zai baka kariya ay Allahu yahfazuka wa yamna'uka minan nas lalle Allah zai kare ka ya raba ka da sharrin mutane inna Allah la yahdi al-qawm al-kafirin lalle Allah baya shirye da mutane waɗanda suke kafirai ne Imam al-Hasan al-Basri yana cewa yayin da Allah madaukin sarki ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a matsayin manzo dan sako wanda zai isa da sakon Allah wannan abu yi wa annabin nauyi kwarai kwarai da gaske ya masa nauyi sai ya ga abin kamar zai iya ko ba zai iya ba kuma ya fahimci cewa a cikin mutane akwai waɗanda za su ƙaryata shi kuma haka din ne akwai waɗanda in manzon Allah ya faɗa ƙaryata shi suke su ce ƙarya yake subhanallah shine Allah yake ce da annabi ya saukar da wannan aya ya ayyuhan rasul ya kai wannan manzo ballig kai dai aikin ka ka isar da abin da Allah ya saukar gare ka ko za su kare ta ka ko ba za su kare ta ka ba ko za su bi ko ba za su bi ba ka isar da sabon Allah su wannan yanzu manzon Allah baya nan sai ta yi aiki akan magadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne malamai kenan magadan annabawa العلماء ورثة الأنبياء فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم ومن أخذه أخذ بحظ وافر ما لم يسني مغادا النبوة يا كما لم ku isar da abin da Allah ya ɗora muku nauyi ku isar kan wannan al'umma idan ba ku aikata haka ba to ba ku cika amanar da Allah ya ɗora muku na cewa ku magadan annabawa ba ne wata riwaya aka ce wannan aya ta sauka ne wajen aibanta yahudawa da su kansu manzo Allah ya kira yahudawa zuwa ga musulunci suka ce haba muhammadu aslamna kablaka ai mun mun riga ka musuluntan ma dan Allah kan shedanci ne bai hude ba yana ku zo ku musulunta ku zo karbi karma kalmar la ilaha illallah sai suka ce to ai mun riga ka kawai sai suka mai da abin izgilanci ya zo yana tallata musu addini suna cewa ai kafin ka zo ma mun karbe shi suna cewa turidu an nattakhidaka حنانا كما اتخذ النصارى اتخذت النصارى عيسى ابن مريم حنانا ولما راى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك سكت فنزلت هذه الايه وامره ان يقول لهم قل يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراه والانجيل suka mai da abin izgilanci suna sukar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama akan sakon da Allah ya turo shi da shi haka ya ta hakuri an ruwaito kasuwa kasuwa yake bi sai je kasuwa ta cika ya ce ayyuhan nas ya ku mutane kulu la ilaha illallah ku ce la ilaha illallah ku zama musulmi sai ku samu rabauta amma sai su ta dariya su ta masa izgilanci ya shigar da addinin nan ƙauye su ƙi karɓa wani gurin kuma in yaje su karɓa wani gurin kuma karban shi ne su jefe shi sai masa rauni kamar yadda ya ta'if ya kira su zuwa karma Allah sakamakon da suka ba shi ne suka ba shi tukuncin duwar watsu suka faffasa masa kai suka karya masa hakuri sallallahu alaihi wasallama ya dawo kansa a fashe jini yana ta tsiyaya laifinsa daya dan ya ce a bisa kun Allah ballig ma unzila ilayka min rabbika ya manzo Allah ka isar da abin da aka saukar gare ka daga ubangiji kada ka boye komai za ka iya dora ta akan isar yahudawa da ba sa son sakon da annabi ya zo da shi na magana akan jefe ainihin wanda yake yayi zina ko kuma magana akan kisas malamai suna cewa Allah ya gaya masa wannan aya yana daga cikin manufar saukar wannan aya ka isar da sakon Allah da Allah ya saukar maka cewa duk mazinaci in yayi zina mai aure a jefe shi sannan kuma duk wanda ya kashe wani a kashe shi duk wanda ya sari wani a sare shi duk wanda ya cire kunnen wani a cire nasa wanda ya cire hancin wani a cire nasa kai wannan wasu malamai suka ce wannan aya ta sauka ne akan jihadi saboda munafukai ba sa son magana jihadi duk munafiki kuma bai so ya ji an kira jihadi ana kiran jihadi baya so كما يدعى الله فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم Allah ya ce munafukai idan aka saukar da aya a gare ka kuma aka yi bayanin a fita aji a yi jihadi sai ka ga waɗanda zukatansu akwai rashin lafiya na cuta da zunubi suna ganin ka irin ganin wanda kamar su ma ta kama shi zai mutu suka kyamaci wannan to shine Allah madaukin sarki ce ya manzan Allah ka isar da abin da Allah ya saukar ma kakka daga kafa wajen bayanin ayoyin da Allah ya saukar maka ka yi bayani dalla dalla wanda yake so ya wanda ya baya so ya bari alam tara ila allazina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakata falamma kutiba alaihimul qitalu إذا فريق منهم قلت واللون ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة فلما كتب عليهم القتال تولوا Allah ce yaya baka gani ba waɗanda zuwa ga waɗanda aka ainihin wato aka ce da su ku kame hannayenku ku fuwa da ku waqimu sala ku tsaye da sallah yayin da Allah ya sauka musu da ayoyin da suke magana akan wajibcin fita jihadi yaƙi don tsayar da kalmar la ilaha illallah sai suka juya baya sai kaɗan daga cikinsu to Allah ce ka isar da saƙon Allah in baka yi haka ba to kenan baka isar da abin da Allah ya ɗora maka ba sallallahu alaihi wasallam fa in lam tuballigh al jami'a wa tarakta babahu idan ka bar wani bangare baka isar da duka ba fa ma ballagta shay'an to kamar baka isar da komai bane ba جرمك في ترك تبليغ الباء كجرمك في ترك تبليغ الكل laifinka da ka ware wani abu kaɗan baka isar baka ka isar da wani daidai yake kamar baka isar ba duka munafukai dama haka suke su ba sa son wani abin suke ɗauka abin da ya dace da su suke ɗauka wanda bai dace da su ba sa ɗauka wa nu'minu bi ba'd haka suke cewa wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd mun yi imani da wani bangare mun sashi mun kafirce wani bangare ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا التي أولئك هم الكافرون حقا Allah shi ne mai ba wa manzan Allah kariya sallallahu alaihi wasallam to wani zai iya cewa a to gashi an ce Allah shi ke ba manzan Allah kariya amma ya je yakin Uhud an fasa masa kai kuma an ce wallahi ya suka minan nas ya je Uhud an ji masa rauni sallallahu alaihi wasallam an karya masa haƙuri an kayar da shi ya faɗi sallallahu alaihi wa sallam to wasu malamai suka ce ma'anar ayar wallahu ya asimuka minan nas ai wallahu ya asimuka minan nas min alqatl Allah zai baka kariya duk launin da mutane za su jima amma ba su bisa kashe ka ba bara a isa a kashe ka ba da aka yi ta yadawa a wani an kashe Muhammad an kashe Muhammad ka gane bai kasu bai duk gwagwarmayar da manzo Allah ya je ne ba a kashe shi ba so wallahi ya muka minan nasu ce ta aiki wala yasiluna ila katlika ba su isa su isa inda za su kashe ka ba wasu malaman suka ce a wannan ayar ta sauka ne bayan Uhud bayan an fasa manzon Allah kai sai kuma Allah ya saukar da wannan saboda suratul ma'ida tana cikin surorin ƙarshe da suka sauka a cikin alkur'ani mai girma wallahu hadisi ya tabbata daga jabir bin abdullahi Allah ya kara masa yarda hadisin da yake nuna cewa lalle Allah yana ba annabi kariya yace manzo Allah in je yaki tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama qibala najd yayin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita sai na fita tare da shi sai su a wani kwari mai yawan ƙayoyi da bishiyoyi manya to sai suka yi sha'awar bari su sauka a gindin wannan bishiya su kwanta su yi bacci wa tafarraqan nasu yastazilluna bishajar mutane suka rabu suna neman inuwa da bishiyoyi tunda dajin ko kwarin da suka sauka wuri ne mai manya manyan bishiyoyi sai maza Allah shi ma ya zaɓi wata bishiya mai inuwa ya sauka ƙarƙashinta sai ya zare takwabansa sai ya rataya shi a jikin itacen bishiyar sai ya kwanta a ƙasa suka kwanta suna bacci jabir bin abdullahi ya ce muna cikin bacci kai ga rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya da'una kawai sai muka ji manzon Allah yana kwalla kiran mu mun kwanta kamar mun kwanta muna bacci muna cikin aminci ashe an kawo manzon Allah farmaki muna dubawa malam wa ina indahu arabin sai ga wani mutumin kauye yana sai kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zare takwabi zai sara annabi ce subhanallah sahabbai suka tashi suna cikin firgici da damuwa sai maza Allah ce da su ina zaktara ta sai biyu ana na'i ya kusa baina ga wancan mutumin ya zare mun takobi na ya kwace takobi na ina bacci kaga wannan yake nuna maza na bisan gaibu ba na'am dan da ya san gaibu da da da za a bari da zai bari a karbe mai takobin sa sallallahu ta'ala alaihi wa sallam فاستيقظت وهو في يده فلتة yace sai na farka ga tafabi a hannun wannan bawan Allah wai yake ce da ni maryam da muka minni waye sai kare ka ya Muhammad da gare ni sai manzo Allah ce Allah Allah Allah salamu Allah sau uku yace Allah ne zai kare ni Allah ne zai kare ni Allah ne zai kare ka ji aqida annabi yana gama faɗin wannan mutumin sai jikin sai kama rawa sai jefar da wannan takobi ya faɗi to shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wata riwaya sai ya yi takobi ya dauka zai dalla masa yace duk kun waye sai kare ka daga gare ni sai mutum ya ce yau ai mun ji labari an gaya mana kai ai baka sa kai da mummunan abu kai an maka mummuna ai ya fi Allah ya mana kuwa wannan yana nuna mana kun ga kariyar ubangiji kaga wallahu ya asibuka minan nas kaga ta yayi ki ko hadisin na Imam Bukhari ya fudda shi a kitabul jihad Imam Bukhari ya fudda shi a kitabul jihad akwai wata riwaya da nana aisha ta fitar ita ma riwaya ce ta imam bukhari a cikin kitabun jihad da muslim a fadail sahaba cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yayi hira da daddare yayi tafiya ya dawo madina cikin dare da ya zo kwanciya dai sai ya ga dai yanayin da bai yi masa daidai ba kamar akwai nau'i na barazanar abokanan gaba wata ila su kawo ya farmaki mana haka fa aka yi rayuwa cikin tsoro yana tunanin yau za su dole saboda ba yahudi duk inda ake rayuwa da ba yahudi ba a zaman lafiya wannan shi ne sirrin abin amma mai ilimi mai karatu shi ne rayuwa kuma shi da yahudi ko da tsakaninka da kai da shi ya kai kilomita miliyan kaza to yana daga cikin inda yake sai ya yi kokarin ya kulla maka makirci ya kullata da hankali da rashin kwanciyar hankali kuma shi ba yahudi duk mutumin da ba jinsinsa ba ba addininsa yake ba kowaye ma ko da ma ba musulmi ba ne ba ma to baya zaman lafiya da shi shi kawai dama addinin ba yahudi ya da barna wa yas'auna fil ardi fasada haka Allah ya ce aikin su ya da barna so annabi sai yake cewa laita rajulan salihan min ashabi ya qarisuni al-laila ina ma da ran samu wani mutum salihi cikin sahabbai na wanda zai zo ya gadi na yau na ma da zan samu wani in samu bacci saboda na dawo a gajiye kuma ga yanayin garin ba daɗi ba na aisha take cewa muna cin wannan allah da hikima irin tafa ba sai muka ji karar takwabi da karar makami shau shau yana tahowa cewa ai wannan ku da daddare shi kansa manzo Allah ce man haza waye wannan kaga dan gatan Allah kai fa shi da matarsa yake faɗa da Aisha ina ma na da ni ko zan samu wani cikin sabai na mutumin kirki ya zo yi min gadi wannan yake nuna ba laifi dan mutum ya nemi mai gadi a gidansa tunda manzo Allah ma ya ce ina ma da wani ya zo min gadi a gidana ko ya zo ya gadi na shi ba laifi bane in kaga ko ta barazana a tattare da kai ka nemo ne ma gadi ba rashin tawakkali bane kar wani ce yau kai baka dogara ga Allah ba sai wani ya gadin ka kada a faɗi haka a'a yana daga cikin dogaro da Allah din saka mai gadin yana saka mai gadin shi ma yana cikin dogaro ga Allah ya yaqilha wa tawakkal ala Allah yawa dan hakumi ne kake da shi karka ce a to ai kai ka bar wa Allah bari ka sake shi ya tafi a kama shi ka dan daure in ka daure kuma ka ce ya Allah mun bar maka kiwo mun bar maka riko tabaraka wa ta'ala sai ga sai ga wani ya taho annabi ce waye wannan da wannan da yi sai ya ce ana sadu bin abi waqas ya ce ni ne sadu dan abi waqas ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce me ya kawo ka da wannan dare ya ce ji'itu li ahrusaka na zo ne li ahrusaka ya manzo Allah dan in kare ka in maka in maka gazi bai fa san annabi ya ce ya zo ya gadi ba bai san cewa manzo Allah yana neman mai gadi ba to kaga wallahu ya asimuka minan nas Allah yana baka kariya daga mutane sallallahu alaihi wasallama fa nama annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yayi bacci bacci mai dadi to sai ne kuma mara قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم نعم ولا زيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين غاسا قزوا ga yahudu da nasara qul ya ahlal kitabi da ya musu ya ku mazuwa littafi yahudu da nasara lastum ala shay'in wallahi ku ba kan ba ku kan komai kuma ku ba komai bane kuma ku ba kowa bane ba hatta tuqimu at-taurata wal injil sai har kun tsayar da aiki da attaura da linjila ma'ana kun yi aiki da attaura da linjila true text na attaura true text na linjila ku yi aiki da su kamar yadda Allah ya saukar saboda yanzu ba aiki suke da attaurar gaskiya da linjilar gaskiya din ba is totally corrupted an canja ta a taurar ba ita bace ba linjilan ma ba ita bace ba wa ma unzila ilaykum min rabbikum sai kuma kun yi aiki da duk abin da aka saukar daga ubangiji tuqimu ahkamaha ahkamahuma ku tsayar da hukunce hukuncen wadannan littattafai wa ma yajibu alaikum fihima da abin da Allah ya wajabta muku a cikin wadannan littattafai Allah ce wala yazidanna kaseeran minhu ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra wallahi da yawa yawa abin da aka saukar gare ka ya Muhammadu yana ƙarawa waɗannan mutane girman kai da kafirci duk ayar da aka saukar ma sai su ji sun ƙara girman kai su ƙara kafirci wala ta'asa alal qaumil kafirin kada kai bakin ciki kada ka damu akan mutanen suke arna ne kafirai ma'ana maimakon ayoyin da ake saukarwa gare ka su ƙara musu shiriya amma kash sai dai su ƙara musu girman kai su ƙara musu nuna isa su ƙara musu ɗagawa su ƙara musu fandara da ƙin bin gaskiya amma wala ta'asa la tahzan kada kai bakin ciki kada ka damu alal qaumil kafirin dangane da mutane waɗanda suke kafirai ne to sai إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون innal ladina amanu lalle waɗanda suka yi imani da Allah suka gaskata Allah imani na gaskiya da baka da zuci walladina hadu da kuma yahudawa wasabi'una da sabi'awa sabi'awa wasu mutane ne da suke tsakanin 'yan kirista da majusawa shi yasa wasu malaman suka ce mutane ne da ma da ba su da addini waɗanda suka canja addini suka bar kiristanci suka zo suka wacci wani abu na majusanci su ba kirista ba su ba majusawa ba su ne ake ce da su sabi'awa akan ce asabi wanda ya canja addini ana ce da shi sabi to anan ana nufin sabi'awa qaumun kamar da imam ibn kathir ya faɗa qaumun bainal an-nasara wal majus alladina la dina lahum ko laysa lahum din mutane ne suke dan tsaka tsaki tsakanin tsakanin kirista tsakanin majusa masu bautar wuta wanda su ba su da addini to har da su sabi'awa wan nasara da yan kirista a cikin waɗannan man amana billahi wal yawmil akhir wanda ya imani da Allah ai sabata alal imani wanda yake cikin waɗancan gabaki ɗaya musulmin kwarai ba yahude na kwarai da kuma sabi'i wanda ya dawo ya yi imani da Allah da ranar ƙarshe wa amila salihan kuma ya yi aiki na ƙwarai to fala khawfun alaihim ai musu albishir waɗannan duka babu tsoro a tattare da su a nan duniya wala hum yahzanun kuma ba su da bakin ciki ranar tashin alkiyama wannan albishir ne na cewa ko ba yahudi ne in yi imani da Allah Allah zai yafe masa ko ba nasari ko ba majusi ko sabi ko musulmi in ya tsaya ya kafa akan addininsa a nan gurin zaka ce innal ladina amanu mana wanda suka yi imani suka dada karfafa imanin su kenan bayan an yi imani aka dada jaddada imanin aka tabbatar da imani to insha Allah babu tsoro wala khawfun alaihim wala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin wala takshawhum wakhshawni Allah ce kada ku ji tsoron kowa ni za ku ji tsoro na so yayin da ka ji tsoron Allah ka rike Allah shi shi kadai Allah ka ba mu jin tsoronka Allah ka ba mu jin tsoronka idan kai Allah yi maka arziki ya zama tsoron Allah din ya mamaye maka zuciya to bi mashi'atillah babu tsoron wani dan adam kuma da zai zo ya tsaya maka idan ka ga an samu sulki ga tsoron Allah ga tsoron wani dan adam kuma to akwai rauni ne na aqidar imanin bai gama da kuwa ba bai gama nuna ba so in imani ya zama mai tsiriyar imani wallahi kowa kawai haka kake ganin saboda shi ba Allah bane kuma kowa ne ba ce ka da shari za ka mika shi ga ubangijinsa shine Allah kana neman kariya ne daga Allah tabaraka wa ta'ala su amma yanzu akwai mutanen da sun fi jin tsoron dan adam akan jin tsoron Allah ko ba haka bane ba sun fi jin tsoron dan adam akan su ji tsoron Allah saboda shi Allah ba a ganin sa shi kuma dan adam yana da bindiga yana da bulala yana da kurkuku yana da kaza yana da kaza to kuma Allah yana da naru jahannama ita kuma naru jahannama ana shiganta ne bayan an gama tsayar duniya da an zalimi ya gama yin zaluncinsa ya gama cutar al'umma ya gama dukkan barna da zai yi duk cutar da dan adam da zaka yi ka gama cuta tana nan tana jiran ka inna rabbaka labil mirsad akwai mutanen da sun kware wajen azabtar da mutane cuta ba su jin nauyin cutar da dan adam kuma ba sa jin in sun yi zalunci suna tunanin Allah zai tsaye da su ya tambaye su amma ba su da hankali sun manta cewa kakan kakan su baya nan wataƙila kujerar da suka hau da suke kanta da wani ne a kanta ko ya mutu ko an kawar da shi ko ya yi expire yana can yana can fansho da gratuity ko kuma wani ɗan uwansa ya buge shi ko kuma sauro ya kashe shi kuma yana can kiyama kuma za a mai tambaya ɗaya bayan ɗaya su duk abin da mutum zai na zalunci wallahi tallahi ya sani cewa akwai wuri a gaban shi to shi sa wani lokacin ma masu yin zaluncin zaka tausaya ma wanda suke azabtar da dan adam dan adam azabtar da shi masu rubutu suna faɗa a duniya yanzu a tarihi ba a taɓa yin lokacin da wato ake cutar ɗan adam jinsin ɗan adam ake azabtar da shi ake cutar da shi irin irin waɗannan shekarun ba a duk duniya ba ake gaya muku kuma zubar da jinin da ake yanzu ya wuce ƙa'ida duba suriya duba ƙasar siriya mutanen da aka kashe sati uku da suka wuce ina dubawa ana a intanet suna faɗa an kashe mutum sama da ɗan adam mutum dubu saba'in dubu saba'in 70,000 a ƙasa ɗaya ko shekarun jiya nan wasu sun shiga gudun hijira a jordan masu gudun hijira masu gudun hijira wannan wani ɗan ɓangare ne fa kaɗan sama da mutum dubu ɗari bakwai da yara ƙanana da 'yan mata buduri da tsofaffi wannan kaɗan ne fa ɗan ɓangare ne wasu ƙasashen ba an gudun hijiran toshewa suke shi ya ishe su ba za su iya ba ɗan adam ake ta kashewa kullum wuta kullum kashe mutane ake kuma ana nan an yi shiru an zuba ido ina inda yau za ka duba kafafen watsa labarai bbc ko bbc arabic ko bbc english ko al jazeera ko arabiya ko ina ne ko france ko ne ne ko ina ne da ake ba labari suna fara ba da labari za ga fada ake kawai ta ganin gawawakin mutane mala innocent mutane kuma ake kashewa wanda ba san hawa wasu sauka ba wani sun riƙe wani abu a hannunsu kullum suna ta amfani da shi sai abin da suka ga dama suke yi banda waɗanda suke cikin kurkuku ake azabtar da su akwai waɗanda ake zuba su a kurkuku sai a samu manya-manyan karnuka a yunwatar da su sai sati biyu ba su ci ba su sha ba sai a jefa mutum tsirara a wuri mai faɗi idan na da gudu in ya gan su sai sun kuɗe mai gudu ya gaji da gudu sai su kwantar da shi su faffake shi su yayyage shi su buɗe shanjin cikinsa su cinye shi sai na shan suna abai duk ana yi duk ana yi ko wanda za a kama shi ana cire shi ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya kamar yadda musulman mutul karzabi ya yi wa ya yi wa ya yi wa wani daga cikin bayan Allah da ya zo ya ce da shi ya ce kai a tashhadu anni rasulullah shi ba musulman baka kazzab ka shaida cewa ni manzan Allah ne sai wannan ba Allah ce a ni ban yadda kai manzan Allah bane ban yadda ba yace baka yadda ba ko ce ce to aka masa abun yanka bin sai malam yana gutsurewa shi ya tsaya ba ya gutsurewa tsanin ya ce kashi da ce a yadda da gutsurewa ya ce kashi da a kama kunne a gutsure a kama hanci a gutsure a kama leɓen ƙasa a gutsure a kama kafa a gutsure a kama gaban shi a gutsure a kasar haka ya masu da gudu tsara shi ɗaya bayan ɗaya da ƙarshe aka tattara shi aka zuba shi a cikin buhu kawai ko wanda ake sa musu wutar lantarki a ta azabtar da su wahala goma da ɗari to wannan ta duniya fa kenan kafin aje ta lahira kuma idan an zo abin tattalin arziki kuma akwai masu azabtar da al'umma kuma ta hanyar karya tattalin arzikinsu su sace kudin al'umma duk wanda ya zo ya hau kan mulki kudin al'umma ne a hannunsa zai mai da shi kamar kudin gidansu ne zai yi abin da ya ga dama ya je kasar da ya ga dama ya kwashi abin da ya ga dama ya riƙe albashin wanda ya ga dama ya kwace kudin mutane ya yi tas tasarrufi da ya ga dama daga wani yana bin albashinsa duka duka dubu bakwai ne ko dubu takwas a watan nan kafin watan ya kare ya cinye dubu bakwai ne ya zo yana jira sai ya je gurin da zai karɓi albashi sau goma sha biyar sai a ce ba a kawo kuɗi ba wani ya ɗebe kuɗin ya zuba su a kawun ɗinsa don in suka yi kwana biyu kwana uku tun da suna da yawa to kuɗin riba kuɗin ruwa yana ƙaruwa so sai ya janje wannan kuɗin ruwan sai turo bayan wanda za a iya yanke wa mutane wannan in yana nuna wani abu yana nuna wani alamomin tashi alƙiyawa kuma kiyama duk take da ta tashi saboda idan barna ta yi yawa ta yi yawa to Allah baya bari sai a turo mai hura kaho a hura kowa ba ya tafi kowa ba ya tafi ranar da kuma Allah zai gama mutane fi a rasatul qiyama a fili daya Allah zai tashi kirari ya ce shi shine Allah kuma shine mahalicci kuma ya ce za a tashi kiyama kuma yau ya tashe ta yau kuma wahada yau mutum yau kuma ita ce ranar tashi alkiyama ya ce duk dabbobi a tashi duk dangin dabba a tashe ta su sahu duk dangin aljani a tashe shi su sahu har kiyashi wallahi ba za a bari ba haccin naka wallahi ba za a bari ba su balbelu su shirwa su hankaka duk wannan dangin su suna da tsawon su sannan dan adam kuma uwa uba shi ma zai sau Allah ce yau za a yi hisabi ka san me hisabi lissafi shi ne ma'ana hisabi lissafi yau za a yi lissafi ko a kasuwa ne mai gidanka ya ce wane karshen watan ne zan zo ne lissafi a kasuwa sai ka je gurin malamin ko ka ce aka rauka la taimaka mun da addu'a Allah zai yi lissafi karshen wata dallantana lissafin Allah a kiyama sai wannan lissafin kuma kowa zai zo da littafinsa a hannun shi kowa zai zo da littafinsa a hannunsa kuma kowa shi zai buɗe littafinsa ya karanta kai mala a kiyama Allah zai yi mulki ikra kitabak kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba karanta littafinka ba ma wani mala'ikan da zai zo ya karanta ba malam sai ga dan adam ya daga littafin sai yana karanta ana cewa shine dan wani jikan wani yayi kaza yayi kaza ya ji kaza yayi kaza da alheri da shari duk sai ya faɗa Allah ce man ihtadar fa inna ma yahtadi li nafsi wanda ya samu shiriya yayi kokari ya tsaya kan shiriya to Allah ya shirye ne dan kanshi wa man dalla fa inna ma yadullu alaiha wanda kuma ya bata to ya bata ne dan kansa wala tazir waziratun wizra ukhra wani rai baya daukan laifin wani wallahi baya daukan zulubin wani a dora wani kuma wallahi ba za a ɗebi sallar wani abu haka ba wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula Allah ce kuma ba za mu yi kowa azaba ba sai mun turo masa da manzo dan sako so babu zalunci wala yazlimu rabbuka ahada ubangijinka ba zai zalunci kowa ba so akwai wannan ranar ka yi da yawa ko kai kadan akwai waɗanda an ba su aron lokaci a hannunsu abinda suka ga dama suke yi ba su da zai gaya musu kuma an gaya musu ma ba su yadda ba amma za ka yadda da kabari ai dole za ka yadda da kabari dole amma in baka yadda ma ba in ka shiga kabarin za ka gane abin da ake gaya maka mu je malam
لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا na'am كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون Allah ce laqad akhadna mithaqa bani Isra'il hakika mun riki alƙawari da banu Isra'il ko alƙawarin banu Isra'il fi tauhid wan nubuwwa akan kadaita Allah da kuma magana akan annabta da annabawan Allah wa arsalna ilaihim rusula Allah ce kuma mun aiko musu da manzanni ɗaya bayan ɗaya kullama ja manzo duk nan ko manzo ya zo musu ya zo musu da abin da ransu baya isra'ila duka abin da suke so shine dubala fari'in kazzabu sai su ta kakkaryata wasu daga cikin annabawa suka karyata suka ce karya da irin su annabi Muhammadu salawatullahi wa salamu alaihi wa fariqan yaqtulun to wannan fa wanda suka samu dan dama dama ne su isa su muhammadu su musa sallallahu alaihi wa sallam karyata su aka yi wasu kuma kashe su ake yi. irin su annabi yahya yankan rago suka yi masa malam irin su annabi zakariya kwantar da shi aka aka danna masa wuka aka yanke shi tilas ba don kawai ba saboda kawai sun kira sun ce a zo a yi gaskiya su kuma ba sa so a yi gaskiya fa fariqan yaqtulu wasu kuma su kashe su kuma sun kashe din kamar yadda tarihi ainihin wato ya tabbatar fa fariqan yaqtulun to sai ce me وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون
bayan sun kakkashe annabawa sun kakkayyata annabawa wa hasibu sai suka zace Allah ta kuna fitnatun kuma wai babu wani abin da zai biyo baya na azaba da jarraba su da Allah kuma zai suna ɗaukar sun yi kisan ne a banza kamar da Imam Al-Bukhari ya rawaito yace bai Yahudawa sun kashe annabi 70 a rana guda ɗaya suka yanke su tilas kuma suka tafi da yamma suka ci kasuwar su wa hasibu Allah ta kuna fitna sai suka zaci cewa wannan abin da suka yi sun ci bulus babu wata fitina babu wata jarrabawa ay la yakuna azabun wa qatlun wa ibtila'un wa ikhtibar babu azaba babu wani kace kace da zai biyo baya ko ibtila'i da jarrabawa a ina ai abun ba haka yake bane fa'amu suka makance anil haqqi suka makance wa gaskiya ba lam yabsuru ba su ga gaskiya ba wa sammu suka zamanto kurami akan gaskiya suka isa da gaskiya fa lam yasma'uhu amu wa sammu suka kurumce suka kuma zamanto makafi suka isa da gaskiya musamman bayan zuwan annabi Musa alaihi salatu wassalam sun mataba Allahu alaihim alƙawarin Allah da sauki irin na Ubangiji ya ce ya yafe musu ya turo musu annabi Musa ya musu wa'azi bayan barna da suka yi ya ce Musa ka je ka yi musu wa'azi ya musu wa'azi ya yafe musu sannan ya turo musu annabi Isa alaihi salatu wassalam suka ci gaba da barna wa annabi Musa din shi kansa ya da turo musu annabi Isa alaihi salatu wassalam thumma amu wa sammu kathiran minhum amma duk da haka da yawa daga cikin suka makance suka zamanto kurame bil kufri bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam suka kafirce annabi muhammadu kuma ka duba alfarmar da aka musu aka daga musu kafa lokacin Musa aka daga musu kafa lokacin Isa aka daga daga musu kafa lokacin Annabi Musa alaihi salatu wasalam to da Annabi Muhammad ya zo kuma suka yi ta gaba da shi har ila yau kiyama kuma to yanzu ko ta kare babu wani annabi da zai zo ballanta a ce an daga muku kafa wallahu basirun bima ya'malun Allah ya ce yana kallon abin da waɗannan mutane suke aikatawa ranar kiyama za a gano sai ce ne
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربه من يشرك بالله وما الله في الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار
Allah ya ce hakika waɗanda suka ce inna Allah huwal masih ibn maryam lalle Allah shine Isa dan maryam to sun zama kafirai su ne waɗanda ake ce da su mulkaniya da yaqubiyya kenan a cikin yan kiristoci ma'ana wanda suka ce Isa Allah ne duk ɗan kiristan da yake Allah Isa Allah ne to ya zama kafiri mulkaniya da yaqubiyya ma'ana a cikin kiristocin ma kun san dangi dangi ne bangare bangare ne kama yanzu kiristocin wannan zamanin sun san ma wasu wai kiristocin mulkaniya ko yakubiya to waɗannan mulkaniya da yakubiya a cikin kiristoci su ne waɗanda suka fara cewa isa allah ne وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم أما إيسا يا أمير المسلم مرتني يتي يا كو بني إسرائيل ku bauta wa Allah Ubangiji na kuma Ubangijin kaga kenan shi ba Allah bane ku bauta wa Allah shine Ubangiji na ni da kuka ce ni Allah ne sannan kuma shine Ubangijin ku ku da kuka ce ni dan Allah ne so ni ba Allah bane ba kenan innahu man yushrik billah yadda al'amari yake duk wanda yi shirka da Allah ah, wanda ya ce Isa Allah ne ya shirka da Allah yala kula da wannan fasara wanda ya ce isa Allah ne kaga isa annabi ne ko ko annabi bane kowa ya yadda annabi isa annabi ne wanda ya ce shi Allah ne ya zama kafiri sannan isa din ya ce duk wanda yi shirka da Allah kenan wanda ya ce wani Allah Allah ne ya yi shirka to wanda ya ɗauki wannan ya faɗa a baka ya yi ƙuduri da shi ya aiki da shi faƙad harrama Allahu alaihi janna to haƙiƙa Allah ya haramta masa gidan aljanna gaba ɗaya wa ma'awahun nar nan wuta ne wa ma lizzalimina min ansar azzalimai ba su da wani wanda zai taimake su a kiyama to me bambancin wannan da wanda ya ce shehunsa Allah ne wancan annabi ne ma fa annabi ne fa aka ce in ka ce annabi Allah ne ka zama kafiri ka zama mushriki ka zama dan wuta Allah ya ce ba ka da mai taimakonka ai kaga annabi yana da matsayi daraja nesa ba kusa ba a dan shehi ba to ina wanda ya kira sunan wani shehi ko ya ce wannan din shehun Allah ne idan har wannan al'umma tana aiki da Qur'anin nan idan har malamai suna fassara wa mabiya ƙur'anin nan fassara ta gida ba fassara son zuciya ba to ya za mu yi fassara wannan aya ya za a yi da ita wani tawili za ka yi wa mutane so gaskiya ba ya dai ce ko ka ba hanyar gaskiya ga ta nan ko kuma ka ba hanyar bata shi sa ya zana musu ya ce ya ce sabai ga hanya guda ɗaya siratul mustaqim sannan kuma yi wasu hanyoyi ƙanana ƙanana a gefe ya zazzana ya ce wa hadi sabo waɗannan su ne hanyoyi ƙungiyoyi ya ce kowace hanya guda ɗaya akwai alaiha shaitanun ya zuɓo ilaiha akwai malaminta shaitani da yake kira akan wannan hanya ɗin yana ɓatar da al'umma ni ban san da wani irin yare za a yi wani ɗan adam bayani a yanzu wanda yake sallah guda biyar a ɗauko maka wani mutum a ce maka shi Allah ne yana da sifofin Allah yana da kaza shi yake kaza shi yake kaza ba shi ubangiji kuma har yanzu ka saura kana bin wanda yake da wani aqidan ma sallah ko kana sa shi a layin musulmi Ni malam.
لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة haka وما من إله إلا إله واحد ka haɗe gaba ɗaya وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم na'am أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه Allahu akbar والله غفور رحيم laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha Allah ya ce waɗanda kuma suka ce Allah ɗayan uku ne su ne 'yan kirista markusiya kenan ai kuna ji ana cewa markus to 'yan markusiya su ne 'yan trinity kenan salihu zalazati aliha kenan waɗanda suka ce Allah ɗayan uku ne don suna cewa al'ilahiyya musharikatun bayan Allah wa Maryam wa Isa su ‘yan kirista ‘yan markusiya mutanen markus suna da aƙidar cewa wannan allantaka ba an raba ta ne kashi uku akwai ɓangaren Allah original ɗin akwai kuma ɓangaren Isa wanda kafin kawo su manzanni ليس كل إله كده تبع بل هو رسول bari dai manzo ne shi kamar yadda aka turo sauran manzanni wa ummu siddiqa mai mace ce suna siddiqa aika siddiqi wacce ji Allah mai yau an sa mata suna siddiqa ya ta da kasbi aya gaskiya gaskata ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala صدقت ربها وكتبه وتحت kana ya kula da tsara su da maman suna cikin abinci a tare kana ya isha da suna rayuwa ne da Allah Allah shi ne da yake Allah shi ne ruwa Allah shi ne gudo suna suna sha da sake فكيف يكون إله ولا يملكه إلا يو يعني بكثير ba ma fata kuma haka mala'ika bai iya kuma haka yake rayuwa amma ni da ke ba ce ni ke kowa ta gina zuba kayan da ta da aiki gare ka azu amma sai ka dubuna ka dubu uban kaki ko wani ce wata wai wai wai kai Allah ka san ta abu ko ba daidai ba ne ka ga wani kina ya alhada lalle a cikin wani saba da ne wallahi ba kuma kai ba ai ba kuma yake ba malam ana kage yanzu ana kayan mata to shi kansa Allah da kuke ta Allah ga tsohuwarsa ga mahaifiyarsa to ya Allah ya zama haifarsa kuma ka ce ne da wani julatin kuma ka zo kana gaya mana sarfa da shirin ka shi ne dan wani jikan wani dan wani jikan wani wani gudun ya sha iska sai a ce ai ya haɗu da ai. kuma yau kuma ka zo ka ce ne da julatin ya babu a cikin wani da ya sha iska ya ce wannan magana an haife shi ai wani da aka wada duk ƙarya ake ya haifa ba ba a ba ya da kowa ba a fi Allah ne. Allah ya ce unzur kai ne karatu duba kai ba su bayyana lahu al-aya ka duba yadda muke bayyana wa mutanen nan ayoyi dalla dalla sun manzur anna yu'fakun amma ka daɗa dubawa ya ake karkatar da su ka duba yadda muke musu bayanin ayoyi dalla dalla filla filla sun manzur anna yu'fakun sannan ka duba ta yaya ake karkatar da waɗannan mutanen wannan kwakwalan na majina suke da shi ko ko ruwan kwata ne aka zuba a cikin kwakwalansu to sai wani sati sai mu dora mu ji me ya faru insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an wa ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwai sanarwa kama haka na farko kamar yadda muka sha bayani ana maimaitawa so menene bayani na kwarai me ya kamata a yi so ni abin da kawai zan yi taimakon da zan bara akan wannan insha Allah akwai wani dan uwa wanda na san ya karanta wannan matsala ta harkar alƙibla din kuma yana da na'ura yana da kwamfuta yana da komai da yake gwada alƙibla din so insha Allah zan yi kokari Abuja yake zan yi masa waya wata ran yazo weekend sai in hada shi da yan kwamitin masallaci idan ya zo zan sa ya bi masallatai a anguwa- a unguwanni haka cikin unguwar sai ku faɗi masallatai da kuke so zai zo da kwamfuta da abun gwadawa ya gwaggwada ya duba akwai masallatan da tabbas ya faɗa ya duba wallahi da a garin nan kwata-kwata ba alƙibla suke kallo ba kwata-kwata saboda idan an zo gina masallaci yawanci kawai yankawa ake kawai wani sai ce a ga gabar din nan kuma idan ka tsaya ka nutsu ka duba sai ga masallacin gaskiya ba gabar bane yace akwai masallacin da a garin nan wallahi tallahi arewa yake kallo kuma ni ya gaya wa masallaci amma ba zan faɗa ba arewa yake kallo akwai wanda yace wallahi kudu yake kallo ba dai samu dai wanda yake kallon yamma ba kam so in Allah ya so da kai ka tuna mu zan nemo shi insha Allah ne alfahar zan buga mashi waya sai ya zo shikenan idan ya zo ku yan kwamitin masallaci dan a huta kuma a fara gwada wannan din shi ma yawwa ba dole ne sai an kalli setin Ka'aba ba ba dole ne sai ya zama setin Ka'aba ba amma ya zama to jihar ko ba haka bane fa walli wajhaka shatar al-masjid al-haram shatar ai jiha yanzu misali ai ni yanzu nan ma nake kallo ko ga ni amma a tsakiya yanzu wancan bawan Allah ga yi can wanda yake zaune wanda bai sa hular nan ba yau ga yi can na hannun dama na na ƙarshe kaga shi ma yamma yake kallo amma kuma kaga ba wuri ɗaya muke ba so za a iya samun masallatai wancan yana can yana kallon can wannan ma yana nan yana kallon nan wannan ma yana nan yana kallon nan amma abin da yake faruwa sai a samu wani masallacin yana nan sai gani yana yana kallon haka to inda za ka auna seti sai ga da ƙarshe kawai ma ba gabar yake kallo ba angle yake kallo ko kuma kaga kudu yake kallo wani kuma ya kalli nan watakila in an auna sai ga watakila ma arewa yake kallo so idan ya zo sai a samu haka yan daidaikun masallatai ko duk masallacin da ake rikici a kansa sai a kai shi sai je auna sai duba za ku iya gyara ba wani matsala da akwai masallatan da an gyara kurin gurin liman din da sahun ne kawai sai aka zana aka sake zanen sahun shikenan ya zama normal kawai insha Allah abin da zai yi kenan malai kirma sai ka rike takardar ka rinka tunatar mun insha Allah tabaraka wa ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh